أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta 25 ga watan Ramadan wannan rana ta Asabar 25 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan Maris 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba a wannan wata mai alfarma muna gabar tafsirin alkur'ani mai girma yau shine zaman mu na 25 muna suratul baqara aya ta 100 da 102 insha Allah ta'ala zamu ƙara karanta wannan aya mun fara tafsirin ta ajiya Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman waɗannan yahudawa al-kitabi sai suka bibi abinda wato shaidanu suke karantawa na ƙarya akan mulkin annabi sulaimana wa ma kafara sulaimanu annabi sulaiman bai zama kafiri ba walakin shayatin kafaru sai dai shaidanu sune suka zama kafirai yu'allimuna an-nasa sihira domin ko sune suke koya ma mutane tsafi wa ma unzila 'ala al-malakaini kuma suke koya ma mutane abinda aka saukar ma mala'ikun nan guda biyu bibabila ababila haruta wa maruta wanda ake kiran su haruta da maruta ma yu'allimani min ahadin sannan su waɗannan haruta da maruta su biyu ba sa sanar da kowanne daga cikin su hatta ya kula sai sun ce masa inna ma na'anu fitnatun mu fajarabawa ne fala takfur karka kafirce mu ubangijinka ya ta'allamuna minhu ma ma yafariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi da haka suka zinga zuwa suna koyo daga waɗannan mala'iku guda biyu abinda da shi za su iya raba tsakanin miji da mata wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah amma ba za su iya fitar da kowa da wannan abin nasu ba sai da izinin ubangiji wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da zai cuta musu ba zai amfana musu ba wala qad alimu sun sani haƙiƙa lamar ishtarahu duk wanda ya je ya sayi sihiri da kudinsa wato da ya je ya saye shi ya zabe shi ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum tar da abin da suka je suka sai da kawunan su da shi law kanu ya'lamun inda sun san abin da zai amfane su walau annahum amanu kuma da a ce sun yi imani wata kawo suka kiyaye ubangiji lama ko batun min indin lahi khair to lalle da wato sakamako da ke wajen ubangiji shi ya fi alkhairi lau kanu ya alamu inda sun san haka sun san cewa wato abin da ya kamace su shine wato su dauki abin da zai amfani su ba abin da ba zai amfani su ba jiya mun fara mun yi magana mai tsawo akan waɗannan mala'iku suwaye su da bambancin fasara da ake da shi muka ce abin da yake mafi inganci wa ma unzila alal malakaini ma'anahu wallazi unzila alal malakaini da wannan abin da aka saukar wa wannan mala'ikun guda biyu muka ce wannan shine galiba magabata suka tafi zuwa gare cewa malakai nan mala'iku ne guda biyu Allah ta'ala ya saukar da su da umarnin ubangiji suka sauko saboda jarabawa a wannan shine maganganun duk kusan daukacin magabata tun daga sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa shine magana Abdullahi dan Abbas shine magana Ibn Umar wannan isnadi ya tabbata zuwa gare su sannan mun yi magana akan isnadodi da wasu daga cikin ake ruwaitowa daga wato Abdullahi dan Mas'ud da Ali bin Abi Talib duk da isnadin akwai magana wajen tantance wato ingancin sa amma kuma wannan shine dai tafsirin galin magabata malakai ne ana ana magana malaiku guda biyu har da malaiku ne ubangiji ya sako da su kasa duk malamai haka suke fada ka'ab ibn mati al-himyari ka'ab al-ahbar wannan shine fatawansa al-hasan al-basri wannan shine fatawansa abu al-aliya rufai ibn mihran ar-riyahi wannan shine fatawansa ar-rabi' ibn anas al-qurasani wannan fasaran da yake nan yace malakai ne malaiku ne ubangiji ya sako da su shine fatawa na wato Khalid ibn Abi Imran at-Tujibi babban malami wanda wanda ya zama yayin fatawa a Afirka a lokacin sa shine fatawan mujahid ibn jabir shine fatawan ikrima shine fatawa na ubaidullah ibn abdullah ibn utba ɗaya daga cikin fuqaha sab'a da suke madina dan haka duk wanda yazo yace ba su ne ba mala'iku bane idan yace wasu sarakuna ne to kaga kamar qad azra bi salaf qad azra bi ara'i salaf kamar ya nuna wato ra'ayin magabata ba su da muhimmanci a wadansa saboda wannan kusan a in ba da haka ibn muzahim ba da shi ya taba cewa iljani ne wasu mutane ne jama'a ne kawai in ba kamar ire-irensa ba wanda kuma ba su da haddi a goyon magana su ba ta da goyon bayan magabata babu wanda ta faɗan cewa malaka ana magana wasu mutane ne guda biyu ko kuma a ce haruta wa marutan wasu mutane ne wanda ba su da kirki kamar yadda wato wasu daga cikin malamai suka kokarin fasarawa magana mafi inganci shine abinda wannan magabata suka tafi kuma duk wani wanda yake sana'arsa kenan bin magabata sau da kafa to bai kamata ya kauce ma wannan ra'ayin ba cewa abin da ake magana wannan wasu mala'iku da aka saukar da su ƙasa ubangiji ya saukar da su don jarabawa mala'iku sun kalli abin da yan adam ke yi na batanci a doron duniya na saba ma ubangiji suka aibata ma yan adam ubangiji ya ce musu to ai na sa musu sha'awa ne kuma in na sa muku sha'awan ba ya ku dukan ku tsira ba suka zaɓi haruta da maruta suka je daga baya kuma jarabawa sun tsauna wani lokaci suna cin jarabawa amma daga baya sai ya zama da ƙarshen al'amari ba su jarabawan ba to yau abin da za mu tattauna kuma insha Allah ta'ala shine mene abin ubangiji ya ce da abin da aka saukar ma wannan mala'iku guda biyu to me aka saukar musu sihiri suke yi sihiri suke yi ko wani abin da aka saukar musu daban cewa da aka yi cewa da aka yi ubangiji ya saukan ma ya saukan ma waɗannan wato mala'iku guda biyu da wani abu da wannan abin da aka saukar musu wannan baya da zaka ka zo ka ce kawai sihiri ne Allah saboda ubangiji shi kanshi ai kaga ya raba in muka kula cewa sihiri wani abu ne na alfasha saban Allah ne kuma a cikin hakikanin sihiri ana neman taimakon aljanu ai ana neman taimakon aljanu ana girma wani ubangiji ana shirka idan muka kula cewa sihiri me hakikanin sihiri sihiri ana neman taimakon aljanu ana shirka ana yanka don girma wani ubangiji kusan sihiri dalilin da ya sa zama kafirci saboda ana yi ma ubangiji kini ne a cikinsa kusan abin da zai kamata a ba ubangiji shi kadai sai kuma a koma ana ba aljanu to ya za a yi ubangiji wannan aka ga alfasha ne ubangiji ba zai yi umarni kawai ce kan mala'iku ya sauka musu da da wannan babban alfashan ba wanda a ciki zahirin sa yake kamar zagin sa ake yi ubangiji yana cewa qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataqulu ala allahi ma la ta'lamu gaya musu cewa Allah ta'ala baya ubai da alfasha kuna gaya mu ubangiji abinda ba ku sani bane a nan ba sai da ce lam ya amur bil fahsha ba wai saboda karka saboda in ce lam ya amur nafayin abin da yake korewa zai zama yana kore mutlaqin al hadath wani abu ne da ya faru a baya sai ce la ya amuru la ya amuru wannan sai zama mai da shi jumla kabariya yace ubangiji fafau baya yin umarni wato dan ka fahimci wannan siffar haka siffarsa take gabanin da bayan da a da tun da a yanzu ubangiji ba za ka taba samu yana umarni albasha ba baya yin wannan saboda umarni da kyakkyawan abu inna allahi amuru bil adli wal ihsan umarni da adalci da ihsani wannan sifa ce ta ubangiji wata take thabitatu lahu tabbatacciya ce umarni da kishiyan adalci zalunci umarni da kishiyan wato kyautayi kamar alfasha da sauransu wannan ubangiji baya yi saboda ka ubangiji gan da ya faɗa a nan baya cikin aikinsa a samu alfasha sihiri kuma alfasha ne ba shi wato yanzu kuma ka ce wai a wato ubangiji ya sauka ma waɗannan mala'iku da wannan alfasha din da sihiri to amma dai wani abin da ya kamata mu kula in aka ce wato ilimi na sihiri ai ai wato ilimi ne a dunkule wato magana ce a dunkule ya kamata a taharirin me ake magana idan aka ce mutum ya je yana koyan sihiri misali wannan magana ce a dunkule sai an lura an ga me yake magana idan yana maganan wato ya je ya karanci ilimin a karance a ga yadda ake yi nazariyat theories ɗinsa nazariyat ɗinsa sannan kuma da zumman cewa wasu surkulle da ake faɗa da talasimai da layu da waye da guru da ake ɗaurawa da zumman cewa duk zai yi wannan yana koyo ne saboda daga baya wannan ya bayu ya zai daga baya ya zai na neman taimakon shaidanin yana neman ya gayyato su wajensa to haka wannan ilimi ne wanda aiki yake bin bayansa wannan koyo ne wanda aiki ke bin bayansa ya je yana koyo ne saboda shi ma daga baya zama ya ga kajen mai sihiri din to da ga wannan shi shine wato wanda zaka ce mishi ilimin sihiri wanda zaka zarge shi wanda zaka zarge shi wannan shine wanda zaka zarge shi kace ya je ya koya ne saboda da ba banna je ya da fata wannan ka tunda da ba abin da je yana koya ya je ne ya sani ya kuma je ne yayi sihirin kuma ya je ne ya ji zuciyarsa ta ba shi na'am cewa sihiri wani abu ne da ya kamata yi a rayuwarsa to amma wani lokaci ana iya cewa mutum ya je ya koya ya san abu ya san ilimin abu kan ce ya koya a ce ya san ilimin abu abin da ake magana kawai ya san sinadaran abu ya san cewa in za a yi yanzu kamar wato kai ne ka ce ka san cewa in za a yi bindiga kaza da kaza da kaza ake yi wannan ya mai shi ka ka zama kai mai yada bindiga ne ai ba zai zama bai zama haka ba kawai ka san ya ake yi ka san theoretically abubuwan sinadaran da ake amfani da shi to wannan haka shi daban mutum mutum aka tambaye shi aka ce masa yaya ake yin wato hada burkutu ko giya sai ce hatsi ake samu da kaza da kaza in aka bar shi ya dan jima ya haɗe kansa ya yi waye ya yi waye kaga ya san wannan wannan ma ilimi ne amma kuma wannan ya yi ne saboda daga baya aiki ya biyo bayan wannan ba lalle ba ba lalle ba amma dai yanzu kowanne in ma aka tambaya cewa rigiya da me ake yin sa zai iya faɗa akalla zai iya faɗa wasu jigogi ya ce da hatsi da waye da waye da waye da sauransu ya ce kuma kaza akwai akwai kamun kamu ko ko ko ko hura akwai yadda in aka bata ta da tsumin sosai za ta iya zama ta bugar ai kowa mu zai iya faɗin wannan saboda wani abu da ya san wato ba ma ka buƙatar bincike duk kusan al'umma sun san wannan to wannan shi ma ana iya cewa mutum ya je yana sanin wato ilimin ya ake giya amma kaga shi waje yana sanin ya ake giya ne kamar a ce ya je yana karanta wasu littattafai da aka rubuta na ma abinda su masu sihiri suke cewa ga yanda suke abubuwan su in tsatsuban su ko kuma ya taɓa huɗa da mutanen ko kuma ma shi ma taɓa yi a baya amma yanzu ya bari so da haka da aka zo ana tambayar sa sai ya ce a ga ga yanda suke ga yanda suke ga yanda suke ga yanda suke ba gaskiya ne ba to kaga wannan shine wato bambanci tsakanin abin da ubangiji ya yi magana na sihiri matsafa wanda shaidanu suke yi wanda ya ce kafiri ne da yin sa da kuma abin da ya ce ya saukar ma wato mala'iku ku lura da kyau ku gani a cikin ran ba a ce mala'iku na yin sihiri ba cewa aka yi walakin da shayatsi na kafaru shaidanun sun ne suka zama kafirai yu'allimuna an-nasa sihira suna koyar da tsafi wa ma unzila 'ala al-makai da wannan abin da aka safar mala'iku ba ce sihiri ba kaga kaga tun daga nan ya kamata ka bambanta kamar kai ne ka ce da Zaid da Amr sun zo in ka ce da Zaid da Amr sun zo kaga duka kai ka gama su ne su biyu to asali shine wato Zaid da Zamba shine Amr ba Amr da Zamba shine Zaid ba domin shi abinda malamai ke kira al-'adab yakadil mughayara fa wajaba an yakuna al-ma'dhuf ghayran ma'dhuf alayhi saboda haka wanda wanda aka gama su tare da ba shi ba shi da aka ce suna koyar da tsafi da kuma abin da aka saukar wa wannan mala'iku to asali shine wato ya zama abin da aka saukar mala'ikun ba shi ne sihirin ba wannan shine abin da wato mutum zai fahimci haka a mashigan farko tukuna dan yanzu yi magana akan biyu aka saka musu me aka saka musu Allah ta'ala ga can gaba ya ce ai ya ta'allamuna minhu wa ma yafariquna bihi min al-mar'i wa zawji shi ma dai akwai wani abu na kaman daba daba haka to me ke faruwa Abdullahi dan Abbas shi a lafazinsa akwai takatsan kwarai da gaske wajen bayanin me aka saka wannan mala'iku sai ya ce abinda aka saka wannan mala'iku shine ma yufardi ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi ma yufarriqu bihi bayna al-mar'i wa zawjihi aw ma yufarriqu bihi bayna al-mar'i wa zawjihi shine abinda in aka je aka ɗabbaƙa shi a yadda suka faɗa to za a iya raba tsakanin mace da mijinta haka ya fara faɗa Abdullahi dan Abbas a wannan ya faɗa saboda ya gaskata abin da Qur'ani ya faɗa amma a riwayan a riwaya wanda Husayf al-Jazari ke ruwaitowa daga Ikrima da kuma Mujahid daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa ubangiji ya sanar da su ne al-furqa a babila lokacin abuwa sun ci kurkuɗi an zama ma ana wani kafafa da ajidan ana ganin kawai sun yi ma kusan amma kamar mu yanzu ne kamar mu yanzu kaga a daidai wannan lokacin aka ga muna ganin ma wato ko ubangiji ne da zai masa koto da wannan kimiyyar na tamu za mu iya rinjayen sa to haka kusan a lokacin a lokacin abari da aka yi a baya gani suke yi ma ba ba magana da bawa ko ba waye yanzu kawai to ba da Allah yi da su akan wannan sai su sun riga sun rike sun wato sun riga sun rike sun riga sun kai sun cika sun tumbatsa harka harka da sihiri shi da arabi ke cewa lam yunzil alaihi masihir lam yunzil alaihi masihir ubangiji bai saka musu da sihiri ba allama imana su sun sun faɗi imani ne sun koyar da imani ne wal kufra kuma suka faɗi me yayin aka yake zama kafirci a sihiri din fasihir kufra suka ce kuma sihiri kafirci ne fahuma yanhayani anhu ashaddan nahyi anhu sadaka su suna hanawa ne a mashirka umma shi suke cewa ina ma nahnu fitratun fala takfur su hanawa suke an ji wannan magana magabata wala kuma duk kusan shi da ake ruwaitowa daga magabata galibi irin su alqabi ko mufti Khalid ibn Abi Imran at-Tujibi da kuma wato Rabi ibn Anas da malamai da yawa Qais ibn Ubad Abu Ba'id da yake magana yake ruwaitowa magana na Abdullah dan Abbas sai ce wa zalika annahu ma 'allama al-khayra wa sharra su sun faɗi alkhairi ne da sharri sun faɗi cewa kaza alkhairi ne kaza kuma sharri ne abin da suka musu kenan amma ba sun tsaya ne suka ce zo mu koya maka ga yanda ake in kai kaza to za ka samu kaza in kai kaza za ka samu kaza ba haka suka yi musu ba sun koya sun bambanta musu alkhairi da sharri wal kufra wal iman da kuma kafirci da imani fa arrafa anna sihra min al kufri kuma suka sanar shaida mutane cewa sihiri kafirci ne tsafi kafirci ne wannan shine abin da su su wato a waɗannan mala'iku suka yi to amma menene yasa ubangiji ya ce fa ta'allamu minhu wa ma yafadiquna bihi min al mar'i wa zawjihi suna koyo daga wannan mala'iku din abinda da wannan abin da suka koya za a iya raba tsakanin mace da miji shi ba da kaga wani abu ya zabo kamar yadda aka sani wannan wani bangare na sihiri to yadda abin yake shine shi kai sihirin ba mu tsaya mu kalle shi sihiri kamar da na faɗa dole sai an nemi taimakon azumi dole sai an nemi taimakon azumi ba wanda zai ce sai sihiri kamar da na sha faɗa cewa kawai je ya koya wasu abubuwa yayi haka dare yayi yayi haka rana ta yi babu ba wani abin da yake taimaka mashi bai isa ba ni ma ni mana ga yamma abin da ake faɗa ni ba in faɗa ni ba in gani ko zan yi ai ba ai ba zai yi ba kawai ka faɗa su maganganu ka ce in ka faɗa shi ke nan haka kendir ya kunnu haka kendir ya kasu wani wani abin da yake taimakon ka wannan ba zai yi ba ko kaɗan ba ko alama dole akwai wani abu da ake a bayan fage wanda shi wanda bai sani wanda bai san wanda wa garin ba shi zai tsammanin babu amma dai kai da kake yi kai kasan akwai shi wani abu na wato da fa'ida da sauransu to idan ya tabbata cewa aljanu suke waɗanda su ne suke waɗanda abubuwa a bayan fage suke taimakon matsafan to ai kuma wani abu ne sanne cewa duk wani abin da aljani zai yi to za ka samu mala'ika zai iya yin wannan abin da ya fi lashin ma kyau ɗin da kuma ƙarfi mala'ika ya fi shi kamala ya fi shi ƙarfi da haka shi ma idan aljanu suka ga mala'iku suke dargajewa sun san babu wani abu da za su yi musu in maganar bacewa ce in maganar kaza ne in maganar shiga cikin wato kafar dan adam ne magudanar jinin sa sun san mala'iku ma ta ubangiji ya ba su dawa za su iya zama ba a zuciyar dan adam baki da kacho kam in ya shiga ne ya ji ya san da samu mutane wasu wasi to ya san mala'iku baki ɗaya ba su za su iya rayuwa da dan adam din masu zama san abin da ke gudana a zuciyarsa har hadithin nafsi har abin da ba bai kai hadithin nafsi ba Allah ta'ala yana kan iya ba mala'iku dama su je su kwankwasa saboda haka to anan ba shi wa ka ce yanzu tunda ka ce mun faɗa cewa sihiri ke ne ne mata a jini ne yanzu idan ka ce wannan mala'iku suna sihiri ya za a kyau shi mai karfi kuma ya je ne wuce kuma mai rauni su mala'iku suka fi karfin su suka fi karfin aljanu kuma a cikin su kowa kuma suna taimakon kuma suna neman taimakon kuma aljanu marasu rauni al'akmal ba shi ai shi ya kamata a nemi taimakon sa ba shi je yana neman taimakon wanda yake abu'ai ba wanda yake mai rauni ba saboda haka abin da ya faru a in ka tattara ruwayi da yawa shine kamar da na faɗa cewa a babila abubuwa ne suka je suka ci kurkuɗe daga baya aka koma mutane sun ba sa bambance tsakanin alkhawariqul ilahiyya arrabbaniyya da kuma alkhawariq as-sihriyya shaytaniyya mutane ba sa bambance tsakanin menene idan aka yi kawai da sun ga wani abin da ya sa ba al'ada kawai ya buga ya wurga sandan sa ranar macijiya to ba sa bambance ta annabi sandan annabi isa shi da ya wurga ta ranar macijiya na wannan sandan da ya wurga ta samu ujun ta ubangiji ce ba sa bambance shi kuma wancan da ya je ya yi kawai fa'ida yi ba sa bambance ba har abin ya zama ya yawa suna ganin ma ba wanda zai iya wato rinjaya su da na sihiri din shi ke sai ya zama ubangiji ya sako da wannan mala'iku to kuma sai aka yi dace dama mala'iku wasu daga cikin mala'iku sun sun wato sun wato aibata ba yan adam tsafi da suke yi da sa'a ubangiji da suke da kaza da kaza da kaza da suke yi ubangiji kuma sai ce to ku kawo mutum mutum biyu to ku je kuma garin babila dama nan ne aka fi samun ma babbanta a cikin su shi ke da suka je garin babila suka yi adadin wani lokaci suna musu hukunci hukunci na adalci wannan abin da ya faru na magana sihiri ina ya faru gabanin su zo samu wani jarabawa macen nan wannan ya faru tun kawai lokacin idan suka bi kuma me suke musu abin da suke musu shine ce gaya musu suke yi a ce ba wato sihiri da kuke gani ba shine abin da ubangiji yake saukan ma annabawa ba na mu'ujizozi ba shine ba shi sihiri kai ma kanka inda za a gaya maka ya ake yi kai ma za ka yi dan adam idan ya je wasu abubuwa a bayan fage in kai kaza in kai kaza ka ka je kuma ka nemi taimakon shaidani to za ka iya samun wannan abin da shi ma matsafancin ke yi da haka ba shine abin da ubangiji ke ba shi na ubangiji ba shine ba ba shi na ubangiji daga kun fa yakun ne su kuma waɗancan wanda suke matsafa su kuma suna neman wato wato taimakon wannan aljanin ne to wannan shine abin da suke yi na bubatu tsakanin bambancewa tsakanin a ce wancan da kaga ana yi wataƙila ana suna yi musu wani wasu exhibitions haka su nuna musu tunda wani abu ne wanda yake kamar yadda na faɗa babu wani abin da su waɗan aljanu za su yi wanda mala'ika ba zai iya kwatanta wannan ba saboda haka idan wani abu yake zuwa ta bayan fage ya nuna cewa sannan ta zama jiya mala'ika shi ma zai iya kwatanta wannan amma shi sanda yake kwatanta yana gaya maka cewa kamar ba tsakanin wannan aikin da wancan aikin na ubangiji aikin ubangiji shi na kun faya kunne shi kuma wannan kaga sai da naje a bayan fage ne wasu abubuwa da kai baka sani ba yanzu ba dan na gaya maka ba kai ba za ka sani ba saboda haka duk wani wanda ka samu yana yin sihiri duk wanda yana yin sihiri to akwai wasu abubuwa da ke a bayan fage to wannan bambancin shi ne abin da aka saka ma wannan mala'iku wannan alfurqan bambantawa tsakanin wato sihiri na shaidanu na damu da kuma abin da ubangiji yakan yi shi ba mu mu'jiza shi yasa in suka zo suna kantar da mutane irin wannan bambancin sai su ce musu inna ma na'anu fitratun fala takfur ka sani ba mu ma da muka zo muna muku wannan hukunci jarabawa ne ubangiji yana jarabtar mu ne mu ma kuma ubangiji ya saukar da mu ne dan jarabawa gare ku kuma dan ya bambanta muku tsakanin menene sihiri menene ba sihiri ba dan haka karkace bayan na gaya maka cewa kaza da kaza suke yi kaza da kaza suna yi formulan gata gata kaza formulan kaza ne da kaza da kaza aka dabbaka sai sihiri ya auku in ka je ga yanda zaka yi shedani shedanin a wajen kaza wajen kaza wajen kaza sai hanyar kaza hanyar kaza hanyar kaza suke in ka je in ka faɗa kuma za su taimake ka sai sai mutum fara kafin amma kaje ka aka taka kai alƙawari tsakanin ka da ubangiji kar ka je ka irin wannan to wannan shi ne abin da suke cewa ina ma nahnu kitan fara takfur cewa da ubangiji yake cewa kuma wa ta'allamu minhu wa ma yafariquna bihi min al-mar'i wa zawji abin da ake magana bayan an riga an gaya musu cewa kaza sihiri kaza ga yanda masu abin suke yi inda za su aikata wannan abin da malaiku suka gaya musu bayan sun gaya musu sirrin to za su iya su ma su zama tsafa za kuma su iya raba tsakanin mace da mutunta za su iya yi inda in suka kafarta din to wannan shine abin da yasa ubangiji ya faɗa cewa wa yadda Allah muna minhuma ma ya fada kuna bihi bainal mar'i wa zawji so haka wannan shine makasudin din malamai zaka ji malamai da yawa suna faɗan cewa wato ubangiji bai su ba sihiri waɗannan mala'iku suka yi ba bambantawa suka zo suka yi to kaga akwai wani tsakanin bambantawa da ni na ji ina yin aiki ina wato wato ina tsafin da kaina ko na ma yarda da shi ko na yarda da ne mutum kon aljanna malaika ba zai nemi taimakon aljani ba malaika ya fi ya fi aljani aljanu karfi ya fi su wato kwarjini in ya ga dama shi- a- a- malaiku ajabi guda za su iya tarwatsa aljanu baki da so kaga wani abu ne wanda yake a an an tsaya an lura ba za ka ga wato abin a fili yake ko da ka je ka ga irin magana irin sannan sasun al-basri da suke magana cewa wato ubangiji ya sauka ai unzilal malakaini bi sihr ubangiji ya saukar da anzalal malakaini bi sihr Allah ta'ala ne ya saukar da malaiku da sihiri abin da yake magana shine ilimin nazariyat da sihirin ya ake sihirin ya ake yi ba wai zuciya su ɗabbaka ba wannan wannan shine abin da insha Allah Al-Hasan Basri yake magana to wannan shine abu abubuwan da suka faru saboda haka waɗannan malaiku ba ba sihiri suka yi ba in ka je ka duba wannan abu ra'ayin da muka faɗa a- na ƙarshen nan a shine ra'ayin kusan Imam Ibn Jarir al-Tabari Ibn Jarir Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari wannan shine ra'ayinsa sai dai shi ya faɗa a dunkule ni kuma yanzu da nazo a in ka hada da maganar tawa da maganar tasu zaka ga kuma haske akan haske insha Allah ta'ala zaka ga bayanin ya ƙara ya fitowa fili shi a dunkule yayi ya yi wato yare ne na malamai ya ce kamar kai ne a ce za ka je ka san ilimin yadda ake giya ai ba zai da ka je kana yin giyan ba ito wannan shine abin da ya faɗa shi so wannan bayanin bayanin da nayi zai ƙara wato fitowa insha Allah ta'ala saboda haka a- abin da ya faru shine wato sun gaya musu ya ake sihirin ne to a ciki ana akan iya samu masu kunnen kashi kuma sai su su sai sun dan jaraba su gaskiya wannan da abin da aka gaya musu theoretically su ba za su gane ba to in da to dama kuma an gaya musu cewa shedanu masu kaza to bangaren kaza suke hanyar kaza suke waje kaza suke waje kaza suke shi kenan kuma wani sai ya dace sai ya je to duk wanda ya dace in ya in ya je nan to ko ba ya dawo da da imanin sa wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa riwaya ta Qais ibn Sa'd al- eh, ibn Ubad Abubai Qais ibn Ubad Abubai daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi yake cewa fa in aba idan ya ki- ya ce shi sai ya dan tabbaka dole ko yaya kaza akwai mai kwatsan arzaka zakka akwai wanda shi za a ga duk yanda kare ko halaka ce shi wani dan je ya gani to daga nan kuma sai ga bai dawo ba yace fa in aba alaihima idan ya dage cewa shi sai yayin shi aikace ya dan baka shi ma ya gani ya tabbatar amarahu an ya'ti ya makana kaza wa kaza sai ce to kaje idan ka jaraba kai abin da muka fara to kaje ka kira ka yi kai sulkulla ka kira sunan shaytan za ka ya fito maka in ka iya da rabo sai ya dawo wannan in ya wada kenan sai abla da zai ce fa in aba sai ya wada sai in ya dage shi bitu ya je ya jaraba sai ya ce sai ya ce fa in- fa idza atahu idan ya je wannan wajen da suka ce masa ya je ayana shaytana sai ya ga shaytan ruku rukuwa inda ya je ya kira ya ya faɗa wannan su kullal yayi gaba yayi rawan yayi rawan gaba yayi rawan baya to zai ga shaytan ya mutu shi da ayana shaytana fa allamahu sai shaytan sai ya zo ya ga ya masa abin da yake so a- a- ya yi bar sihirin ya gaya mashi abin da ya kamata ya rika yi saboda sihirin ya ci gaba da ci shi ne fa'allama bai za ta allama ko kare da min kunnu to saboda ubangiji jarabawa ƙololuwa wajen jarabawa idan ya je kuma ya ba wa da haɗin kai ma wannan shaidanin shi kenan kai tsaye a lokacin zai ga wani haske ya fito daga jikinsa wannan zanen ubangiji ya jarabta su fara fara ilagi safi an fi sama sai ya ga wannan sai ya yi sama abinsa zuwa sama ya da- ya yi haske ya yi au haka sai ya fito zuwa sama fa ya kulu sai ce ya hasrata tun daga nan kuma babu dawowa zai ce to ya kai tuna ya waila ma ma sana'a shi shi wanda hasan da yanzu sai ya dinga wato kai tuma shi wannan adam yace me yaje aikata haka ya kashi kanshi so wannan shine wato aba- abubuwan da ya faru tsakanin waɗannan mala'iku abinda aka danganta musu ba sihiri bane ba sihiri bane su abinda aka bata musu aka danganta musu an danganta musu abinda za su bambanta tsakanin wato sihiri da wanda ba sihiri ba kuma kasancewar mala'iku sun fi ƙarfi sun fi zaman kasancewa kowa latifa sun fi aljanun kasancewa wato halittu ne wanda suke sun fi sirri yadda za su iya duk yadda an aljani zai iya shiga magudanar jininka to shi abin da yake ma- fiye da magudanar jini ma mala'ika zai iya shiga saboda haka sun fi su zama sirri haka ubangiji ya halicce su saboda haka to duk abin da aljanu suka yi in ka kawo mala'ika ɗaya zai iya jaraba wannan ya gaya wannan lokaci wato damu ne abu kar ka ɗaka mutan hasu to kuma wannan shine abin da abin da waɗannan mutane suka yi suka banka da aljanu aka suka nuna abin da suke din ba daidai suke ba suka nuna kuma abin da suke dangantawa dan wannan bid'a a wannan eh, shirka ta mutanen babila shirka ce ta ta bokacin taurari Ta- taurari suke yi kamar yadda sharibi da haushe ya faɗa kamar yadda duk malamai ma suke faɗa duk wannan ah, abin da za ga ana wani ah, kokarin ah, wato yi ma wannan ilimin taurarin ramlin nan wani aro na tozali da waye a ce ilimi ne na musamman ƙarya ake kawai wannan tsab shine ilimin ma da ya saboda shi ne aka sauka da hausa da maruta saboda wannan ilimin saboda haka duk wanda ya je ya shiga to kaga ya je ya shiga ne wato ya kafirci da ganga Ah, akwai istishkanat da ah, wanda ya kawo jabir al-qasim ya kawo a cikin mahasin ta'awi shi ba shi da ra'ayi na faɗa muku shi ne ya faɗi ra'ayin cewa su ɗin shi ma da ra'ayin cewa balakanin nan sarakuna ne mutane ne suka zo suka yi da'awan salaha kaza kaza su ma jafar suka ɗauki wannan ra'ayi ya kawo wasu abubuwa da yake jin cewa dalilai ne wanda za su hana a ɗauki su zama mala'iku ya yi magana cewa ya za a yi ubangiji ya ba su zaɓi tsakanin azaban lahira da azaban duniya ko zaɓa azab maimakon su zaɓi tuba ai da ubangiji inda da gaske ne zai ba su ko tuba ne ko azaba sai su zaɓi tuba amma za a yi a ce azaban lahira ko azaban duniya kuma sai ka gani babu sauki babu na rahama take ko wani abu kamacin wannan amma kaga ya manta ya manta cewa annabi adam bayan ya yi sama ubangiji me yace fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim akcan الأعراب أكتي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين بايا أنفسنا بايا كما نيمان توبان daga ba kuma kuma ta biyu baya kuma ta biyu ba aka ce sako saboda haka dan sun je sun ce ubangiji ta yafe musu kuma ubangiji ce amma da aka ta musu azaba to wannan babu wani abu ubangiji yana wannan yana wannan yana iya yin wannan saboda ya kai ƙoro ruwa wajen kankare musu zunuban su kuma ya tsarkake su a ya faɗi ya kawo wata magana kuma ya ce kuma ya za a ce mala'iku su zo suna ma ubangiji ubangiji ya ce kuma da na sanya muku sha'awa na sa muku sha'awa kuma za ku yi za ku yi abin da wannan adam adam yake yi ko mala'iku kuma su zo su ma ubangiji karan tsaye su ce a abu ba za mu yi ba ai wannan kaga kaman ma suna kokarin kaita ubangiji ne mala'iku da aka ce ba sa zunubi to wannan kuma ba daidai ne ba ya manta cewa ba mala'iku ne suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa la yusabbiku bi hamdika wa nuqaddisu laka ba ban suka faɗa ka ba sun sun faɗi cewa dan me zaka ba su ga mu mu mu cancanta a bamu ai wani abu ne suka yi suka yi musu tan a baya to yanzu na ƙara faɗa musu tabbatar musu cewa abin da muka faɗa ba muna muna nan fa akan bakan ya ubangiji ka ba mu wannan kalibancin ka bar waɗannan mutanen ka bar banu adama saboda haka ba wani abu bane idan malaiku sun ƙara cewa da yace musu ko ku na sa muku wannan sha'awa kuma sai kun irin nasu sai sai sai su mamaki ai mamaki suka yi ba kai tashi ba sai ubangiji da ya ga suna barci kwa kawo mutum biyu sun kawo mutum biyu kuma shi kenan kuma ubangiji ya tabbata kuma cewa wato ubangiji ya fi su gaskiya mu da amma kuma sun san cewa ubangiji ya fi su gaskiya kamar yadda kuma da ubangiji ya ce musu ya san abu da bai sani ba kan annabi adam ai ba wai tantama suka yi ba amma sun yi mamaki amma da suka ga annabi adam ya faɗa musu abubuwa wanda bai sani ba sai suka sabu suka sujada sadaka wannan wani abu ne wanda Jamal bin Qasim ya kawo bai kamata wato duk wani abubuwan da ya kawo wato irajar da ya kawo duk abubuwan za a iya amsa musu akwai rabuwa da ya kawo ba wannan ne kadai ba amma dai duk wannan abubuwan da ya kawo ba zai zama ba zai zama hujja ba saboda haka a nan abin magana mafi inganci shine ubangiji ya sakar da bala'ikun nan din jarabawa ya su jarabawa a karan kansu su zama ubangiji ya kawo su abubuwa na sha'awace a cikin zuciya ba su ba da kai buriya ba da kuma su yi adalci su yi huci huci da adalci ma mutane suka ci jarabawa ta farko ba su jarabawa ta biyu ba jarabawa ta farko shine adalcin da suka yi wa mutane ba su zalunci ba abin da aka ce kuma su yi na bambanta tsakanin shirka da kafirci tsabi da imani sun bambanta jarabawa kuma da musulma shine wato wannan mata ta zo musu da ubangiji ya ce musu ko ku aka samu ku za ku iya samun zanna zariya ko suka samu zariya amma kuma bayan wannan abin ya faru kuma suka je neman ubangiji ya gafarta musu ubangiji ya gafarta musu yayi musu azaba azabar da ya dace da irin zunubin su wanda in aje lahira ma ubangiji bai ce bar kama sanin zunubin ba saboda haka wannan babu wani babu wata babu wani iskali in an tabbatar mala'iku waɗannan abubuwan da ubangiji ya tabbatar musu qur'ani ya riga ya zama tabbatar in ba har tafsirin kai ba zai zama duk kasan ka kana kokarin raina fahimtar magabata duk magabata kusa abin da suka faɗa kenan kai kuma ka ce ba shi ne ba to kaga ba zai yi ka ce kai dan baya ka zo ka kawo wata fahimta wanda duk magabata ga shi ba kan fi shi wannan fahimtar suke ba ila iyaka dai sai ka je ka san ta ina za ka fitar da wato kubutacciyar fahimta yadda magabatan da suka yi magabata da suka faɗi cewa mala'iku ne ba wai sun sake baki ne suka ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ba sun can cewa mala'iku ne amma kuma suka zo da wata wani mafita wanda zai zama wato shine mafi alkhairi ba kuma zai zama an sami wato iskali kana cewa mala'iku wato fiyayyen halittu ne a ban kasa ba a cikin halittun da ubangiji ya yi ba Allah ta'ala ya ce wa ba uzuri alal malkai ne bi babila da abinda ubangiji ya saukan ma wato wannan mala'iku a babila babila a magana mafi inganci wanda malamai suka fi suka fi shahararwa wannan babilan iraki ce akwai magana da ibnu jarir babu ya kawo yace wannan wasu daga cikin malamai sun ce wannan babila na wato dumbawud a to amma dai maganar abin da yafi inganci wannan bajira ce ta iraki kamar da ruwaya daga abdullahi dan abbas ruwaya daga wato magabata da yawa suke nunawa suke gwadawa bajira tana waje dan naharu furat euphrates din nan wannan kogi din wanda ke tsakanin dijila da kuma furat to a nan ne wato wannan babila yake mutanen babila asali ba wai mushrikai ne ba asali mutanen babila ba wai shirka suka fara ba akwai ai kusan mun yi magana akan sabi'awa a baya to da ta su sabi'awa mutane ne wanda ba su tsayawa su kulle kansu da koyar wani annabi guda daya to amma su suna tafiya ne tunda ba suna yawo dan suka samu koyar wani annabi to tunda shikenan dama ubangiji ya ce ne li umbirakum bihi wannan balak to da zaran wani koyarwar annabi ya zo musu sai su dauki wannan koyarwar sun tauhidi inda akwai tauhidi su tabbaka tauhidi a ban kasa wannan ana kiransu khulafa'u asabi'a wanda suke wato su tauhidi kawai suke yi to wannan shi da abin da suke a farkon al'amari to daga baya sai zamani ya zamani ilmuka suka je musu da kuma wato ilimi har ma na kimiyya domin yaran su shine sariyaniya a syriac language da ake faɗa sariyaniya kusan duk wani ilimin kimiyya na baya-bayan nan ai ba daga latin ne ba ai galibi daga sariyaniya aka translation ne shi daga sariyaniya zuwa larabci daga larabci kuma zuwa latin daga latin zuwa turanci haka aka yi ga wanda ya sani so su a farko al'amari su sun damu da ilimuka na bangaren kimiyya kuma sun damu kuma da ilimuka na tauhidi ba sa shirka daga baya kuma aka samu canji juyin juya hali suka koma suna ganin cewa wato asalin masu basu abubuwan da suke bukata su ne waɗannan wato al'ajiramu samawiya celestial bodies ɗin nan waɗannan wato rana wata da kwata rani suka koma kuma tsafi ya zama ya shahara ma aka auren tsafi da ya shahara a wurin sai zama da suka zama wannan su ne mushriku sadi'a mushrikai na sadi'awa daga cikin daga cikin sarakunan su da aka yi wanda yake dabberi ne a ban kasa shi ne namarudu wanda yake cewa namarudu na maruf wanda annabi ibrahim ya yi wato zamani da shi to yana daga cikin wato sarkinsu na wannan lokaci za ka ga wato ai bayan annabi annabi ibrahim ya bar mutanensa mahaifinsa da kuma ɗan uwansa na jini su da suke bautan gubakka ai ka ga da ya je can ubangiji ya baka labarin cewa ya je ya samu wasu mutane su kuma suna bautan rana da wata ne ce ta falan majanna alaihi layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلة فلما رأى رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين wannan in an ji an kuma wannan ayoyi ai yana bada labarin cewa a tunda suna basan taurari ne sun koma suna bokacin taurari kuma suna basan taurarin dama wannan shine abin da ake guje ma duk wani wanda ya dauki ilimin taurari yana bokanci da shi sai ya koma yana bautar su wallahi ku tari wannan in zai yi in yawan tari fa yawan rashin lafiya wallahi sai ya je ya duba ya gani wato wataƙila ko kuna kuna birni na duba kamar ba ku san in ku san wani irin wannan mutanen ba nake tsammani wato abin nasu yakan wuce gona da irin da in zai wani numfashi kwakwara wala sai ya duba sai ya duba sare zai je zai je ya ga akwai alkhairi ko babu alkhairi duk abin da zai in auren yashi zai yi wala sai ya duba in kyauta zai baka sai ya tabbatar kyauta da ba zai baka tarin ya dawo masa ba ya tabbatar in ya baka ya rabu da alamarai abin haka su kaga an kuma ana bautan kuma taurari kuma kenan sai abin da suka ce abin an kuma ana bautan shi za a nan da nan gane ya same su da wannan ta'adar suna bautan wato gubakka a wancan lokaci suna bautan wato su waɗannan abubuwa na sama da shi ne sai yake cewa lokacin da ya ga tauraro sai ce to ne wannan shi ne ubangiji na yana kafa musu hujja da ya ga ya shuɗe sai ce a to kai shuɗewa kake to na ƙyale ka bari in je wajen wajen wata wannan ma ya fasi ya ƙila to shi kenan sai je zai ga shi ma ya shuɗe sai ce to kaga dai ni dai ubangiji na yana shuɗewa in bai shaida ni ba zan zama ɓatacce kuma sai ya ga wata sai ya ga rana rana ita yace wannan ba ta ta fi haske ko ta fi ta fi girma da ya ga ta ta shuɗe ta faɗi yace to ai kaga mutane gaskiya to ni na ni na barka da wannan abin da kuke bauta ni na zan je dan ubangiji wanda shine wato ya kage ni dan bauta masa shi daya ko ba zan masa shirka ba wannan kaga ya kafa musu hujja to wannan shine wato kusan sarkin sarkin su da ake ake faɗa na wato baya baya can can sosai banda shi kuma akwai bukta nassar bukta nassar kusan lokacin lokacin shine wanda ubangiji ya sallato shi akan yahudawa ya je haka duk ya kanta nasu ya ya musu wato kaman kace cicciban itaciya daga tushe haka ya musu kusan duk ya sa suka shiga da saura ba su waki da to to waɗannan su ne manya sarakuna su to daga baya kuma sai ya zama sihiri din ya zama ya shahara sosai a wannan gari din ya zama sihirin ana sa suna ganin masu sun gagara saboda sun yi daula mai girma kuma sun sun yi suna da gine-gine in kana duba tarihi za a ga gine-gine da suke da shi tsaunuka masu yawa ubangiji daga baya amma a wato musamman shi na marud dai wannan tsaunin nasa ya zo ya rubuta ya rubuta da shi saboda haka to wannan babilan ake magana babilan iraki ce abinda kuma suke yi suna yi ne wato na wato shirka na ko in ce sihiri tsafi na taurarin nan abinda suke kenan suna botan waɗannan abu waɗannan wato taurari ne suna ganin taurari ne wanda suke suna da tasiri abin da yake faruwa a ƙasa ko ba su kaɗai ne ba kusan mutanen yunan su ma suna da shi kaldaniyan su ma suna da shi fenyiqiyun su ma suna da shi in za ka gani za ka ga in kana bibiyan za ka ga sun koma suna ganin cewa wannan taurari da ake da ake gani kusan su ne suke yin komai ba wa ubangiji ke yi ba a to wannan shine abinda ubangiji nan yake maganar babila babila ce ta iraki Allah ta'ala ya kyauta saboda haka anan a bambanta tsakanin wanda ya je ya duba mun ko a yanzu da yawa ayyana zaka ji muna cewa muna kawo muku muna cewa a cikin shamsul ma'arib al-kubra Ahmad bin Ali al-Buni ya faɗa ba abu da ke shi da zafi gaskiya in kitabul ajnas cewa abu da ke cikin tsafi kira duka da ɗan gaya maka to wanda ya je ya duba wannan dan da ya sanya suke abubuwa saboda in an zo an tambaye shi ko kuma wani abu na wato bayyana da hujja ya sa je ya karanta wannan ba abun laifi wannan shine abu wannan za mu iya hujja ma da wannan abin da su hautar wato suke yi na wato tsakanin bambancewa wannan kuma yana karantawa ne saboda shi ma ya zama kafin alƙalami a'a hanya ce ta abinci ko kuma an ga bukatun zaure an rika an rike sai aka ce to bari a zo a koya maka abin da zaka zama sawa sana'a ka ga bukatun zaure ka ka yi risala ka har zuwa muktasar ka yi ahalai har zuwa muktasar ka gama komi ka yi shu'ara ka yi komi aka ce to bayan nan bayan an ga bukatun zaure ka zo zo wannan kuma na musamman ne a koya muku a koya muku wani tsafi to wannan tsafin ce je koya kuma wannan ba shi ba dai dake da wanda ya je mu da muke zuwa muna lekowa ba dan dafin nan ba mu haske a cikin tafin su har yanzu tafin nan in ka je kurmi ina tabbatar maka zaka same shi tafin ne ba da ake sai da shi sun ce wa su bauta ma Allah da wannan abu har yanzu in kaje in za in za ka abin in kaje wurin masu sai baka sai su baka za su baka ko ba wani alayi ne shi ba ma ba abu abin da zaka gani sai shirka babu abin da zaka gani sai wato cin amanar addini akwai abin da za a baka ce maganin bacewa akwai abin da a wurin da in kai za ka ga wato abin da zai shigo maka da gunduwa gunduwa zai shigo kai ya fara fadowa a cikin zamu ta a cikin zamu fa in kai a ce maka to in ka sake kuma ka ji tsoro to za ka haukace ko mun ga wanda suka haukace wanda suka yi ganganci na ji ko tsoro suka ji ne ko ya daidai uku a bari sun haukace sun zama garara garara haka duka irin wannan ne kamar an ce mutum ya je ayi wani ne ko ya je saukewa ne a rama ne saukewa ta bayan gari ya zo ya dawo a zare qur'ani ne zare da kai ne a ka kika kanta wani abu ne wani abu ne je ya ne shi wani abu ne je Allah ta'ala a waɗannan ayoyi guda biyu kusan kafirci kaulatan waje je har sau bakwai ya jingina ba masu siri shi yasa malamai kusan suke faɗan cewa babu wata babu wani uzuri ga wanda zai ce shi zai mai da sihiri zama sana'a yanzu mu kowa mu fara ayar mu dauko ta ubangiji ya ce wa tabu amma ta tulushi ya tsino ala mulki sulaiman sai ce wa ma kafar sulaiman maimakon ubangiji ya ce sulaiman bai yi sihiri ba sai ce bai zama kafiri ba rai ina maka cewa da sihiri da kafirci wasu ne wasu da wa za ka fara sulaiman ba ɗaya make nan ba da aka ne sai ce walakin na shayafi na kafaru shayafi su suka kafirta to dai ya ga maka kaka tsammanin wai shirka suke yi a su ce yu'allimuna nasa sihira tsagi suke yi shi ne zama da su kafirai ka kafirci kawlatan biyu aka yi can gaba kuma aka ci ƙara cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fa jarabawa da kanka kafirci kafirci uku aka yi can gaba aka ce wala qad alimu laman iftarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ya san cewa duk wanda ya je ya wato ya wato sai wannan sihirin wannan tsafin to ba shi da rabo a lahira wanda ba shi da rabo kaga kafiri kenan kaga na hudu kenan A can gaba ubangiji ce labi isa ma sharau bihi an kusa mutum da abin da suka sayar da kansu da shi wannan wannan na biyar kenan ko na shida Allah ta'ala ce walau annahum amanu wattaqau inda sun yi imani kuma sun yi takawa Allah ta'ala ya ce walau annahum amanu wattaqau lama tubatu min indillahi khair da sakamakon ubangiji ya fi alkhairi law kanu ya'lamu wannan na shida kenan akwai ma na bakwai in aka bi ayan hankali wata ila za ta kara wato bayyana kusan guda bakwai ne ko shida ko bakwai ubangiji ya faɗi kafirci na duk wani wanda ke sihiri sai haka sihiri ba wani abu ne wanda yake a kayan gabas ba duk wanda ke sihiri mutukar dai neman taimakon kwamai yake yi mutukar dai zai ce wato arzikinsa da rashin arzikinsa tauraro nake bashi su ne kadai suke bashi in yayi kiba tauraro in bai kiba ba tauraro in yayi aure farar kafa tauraro bakar kafa tauraruwa to wannan duk in yana yi wallahi shirka yake wallahi shirka yake in ya mutu aka akwai matsala ba karami ba akwai sihirin da dai malamai suka tattauna amma shi sihiri irin wannan na tauraron da ake yi zai wuya ka ga mutum ya yi karkace ya kubuta da imaninsa zai wahala ibn taymiya yana cewa ma ai su irin waɗannan ma dama galibi za ka ga suna ma in suna da'awan imani da kuma suna haɗe shi da wato wani munafunci na zandaka me ya zan daɗa wanda intanet ke magana shi ne ka ce wato kai ka imani amma sai ka duba ka gani cewa akwai wata ibada da ya kamata kaɗan daina yi saboda kamar ka fahimci cewa ba za ka samu alkhairi ban kana yawan ibada kaza yanzu me kake kenan me kake yi to galibi kuma irin waɗannan mutane haka za ka same su idan ya buga ya buga sosai ce shi karfe tara da rabi zai yi wani abu to ku zo ku yi ka zo goma saura fata wallahi zai ba wallahi zai yadda aka buga ka ce ku za ku yi ce wallahi in tafiya ce da ce wallahi shi zai je ba ba zai je ba kuma an aka fita aka ganganci su da suke a nuna mun su ta uzuhum azza ta suna ingiza kiyayen su in ya take yayi tafiyan kuma zai iya hatsari kuma za a ga wani lokaci masu masu mota ko waye ga wani yaro a ga mota ya far da wani abu an bashi an ce sa abubuwa in ya in ya bi ta kansu suka fashe shikenan to tafiya za ta yi kyau ko dan bashi ne suka haɗu da shi ba su ce musu koyi ba in kuma ya ga afwan in ya bi ta kai da ya fashe ba in kuma ya bi ya fashe to shi ba zai je ba zai je ba in kuma ya ganganci ya je to zai ga me zai faru zai yi gamo kuwa wani hatsarin kuwa galibi in ka je ka tambayan wai ku wai sanda ka hatsarin yayi faru ne zai ce ma gamo yayi ka san abu sai ba za su saba maka ba wai dan in ba haka ba yanzu mu kamar mu da imani da an ba yanzu ce mana an ce muka tafiya za a samu matsala da gani mu zamu hau titin kuma mu je mu dawo lafiya da abu kaga mu da yake ba ruwan mu da su amma dama shi sa matsalan hudar a duniya yanda yanda yake in dai kana da hudar da su to ba za ka daina ba wato in akwai wata dariƙa da in aka shiga ba a fita sai an yi da gaske sai in ba tauhidi ne ba to wannan ita ce dariƙar kuwa matsalan shi hudar a duniya kenan Allah ya Allah ya kyauta a sihiri bari wani mu dan rage katin na gobe sihiri a wajen malamai a lokacin aka ce a sihir tsafi ibaratun amma laqufa wa kafiya sababu wannan abu na lamisa cewa shine da abin da aka yi maka baka gane sinadarin ya aka yi abin ba shi sa ma ko mutum ne ya iya magana haka kawai magana mai gamsarwa sai yana da sihirin magana yana da siddabarin magana to wannan siddabarin wannan ba shi ake magana ba sihirin da mu yanzu muke magana wanda qur'ani da sunna suke magana a wannan ayar shine wato abinda ibnu qudama a cikin al-mughni yake faɗa yace shine huwa uqad shine wani abu da zaka dan kulle wa ruqa da wasu abubuwa zaka karanta wa kalamu da wasu maganganu zaka ta faɗa ban maimaita wai ta kallama bihi aw yaktubu ko wanda zai rubuta aw ya'malu shay'a ko wani aiki yu'athiru badal al-mashhuri wanda zai zama ya samu tasiri a wato shi jikin wannan wanda aka matsa aka matsa mu aw qalbi ko kuma zuciyarsa aw aqli ko kuma hankalinsa min ghairu mubasharatin lahu ba tare da kai tsaye an zo an masa wannan kai tsaye ba ta adanci za a yi amma ba za a zo kai tsaye maka adancin ba sai a biyo ta bayan fage ta hanyar da ba za ka gane ba to wannan shine shine sihiri a wajen malaman malaman musulunci suna faɗan cewa a wani lokaci su ce shi sihiri shi sihirin kawai in mutum ya je ya koya shikenan kawai in ya san sanya ake yi kawai to zai iya abin nan kamar kuna zaune an ji an shiga cikin restaurant an ci abinci ba da kuɗi sai aka je aka duba aka ga wani aka ce to ya za a yi ba ba ba kuɗi yace to shikenan kai je ka fita ka dauko min wato ganyayyakin ko gwaiba ko mangoro guda bakwai ko guda kaza ko guda kaza shikenan da aka je aka kawo ne haka ya haka ya haka yana fitowa sai a ga sabbin yan daloli ya fito a wannan kasancewa kawai dan dan kawai kai ka- ya san wannan ya san ya ya karanta kamar misali ka je ka je ka shafi ma'alimul kubra ko kitabul ajnas ko wani waye ko kaza idan ya san wannan ba zai zama da shi da mai sihiri ba a ba zai a dole sai wani aiki za ka je kai daga baya kuma iya riƙewanka kada mutum ya zama da kakke iya yadda sihirin da shi zai zama ya ci Eh, yanzu galibi ubangiji ya sanya su- su- sun dan su- su- sun wato waye yanzu amma in da ne za a gani sanda ake bada labarin sun rikakkun ba ai wani ma da ya buyo hanya wato ko babbar riga kawai ya isa ya baka tsoro in ya sha wata babbar riga da wata 'yan sandan sandan kai ka san wannan wannan abin tsoro ne Eh, to to kawai dan mutum ya je ya karanta wasu tsalasimai ko wai wannan baya sa wai daga baya wai ya haka haske ya zo ya haka haske ya koma wannan ba zai ko bai isa ba dole sai ya je su wa da aljanu su ya ce masa kuma iya kawancen da ya kulla da aljanin ko da ni da ni da kai mu zo makaranta abu daya to gwargwadon yadda shi wancan ya fi matsan aljanin to gwargwadon yadda su kuma yadda ake su zai fi zama kamar yankan kwaki ne za ka ga ake wa ai wani ake su kamar yankan kwaki ya fi arnanci ne shi shi wato akamuntin nasa ya fi zama authentic one Allah kyauta Ah, ha- wannan kusan ah, ah, ibn taymiya ya faɗa wannan a cikin fatawarsa da gurare da dama yake cewa a a- kaka- ba wani babba- in ka kawai ga ka ka faɗa kaga aikin yayi to kwankwamai ne suke suka shigo harkan kawai amma wai dan ka karanta kawai ka karanta wai dayansa ka ce wai zai yi wannan ba zai yi ba kuma wannan har matsama haka suka faɗa Ahmad ibn Ali al-Buni Ahmad ibn Ali al-Buni in ka je ganin Shamsu Ba'alim al-Kubra yana cewa la tabunna anna sirral hurufi karka tsammanin sirrin harafin nan da nake ga maka bimma yatawassalu bil qiyas al-aqli wai ana ana iya zuwa ne a je a san shi ta hanyar kawai mutum ya je ya wa- wa- kiyasi a hankalinsa kawai dan ya sani kawai dan na sani shi kenan na fi- na fi kwarewa ita a'a kada ya samu wanda bai bai kware sosai ba amma da shi ya fi naka wa inna ba yake cewa inna ba bi tariqi da mushahadati wa tawfiqi ilahi ita ana sanin haka ne ta hanyar wato ka je ka yi abin a aikace kan jiki kan karfi dan haka sai ka ga ka fi zama abokin su sai kuma wata tawfiqin ubangiji shi ka san a wajensa shi shi wani wani ilimi ne da ubangiji ne ya bashi shi yake wani tawfiqin ubangiji mu da wasan tawfiki ne na shaidan wannan abu bin ali albuni wani lokaci akwai lokacin da in yazo yau ka zai iya zuwa kawai yanzu hanya yau ka ganshi ko baka ga ganshi ba A- a- abin da yake wato abin ya wuce guda da ya wuce abin da eh, ya kusa da ilimi ba wai jahili ne ba su al-hafiz as-silafi su ibnu asakir su ibnu jawzi duk malaman sa ne amma dai kawai ubangiji da ya bashi ilimi kuma daga baya sai ya je ya je ya dinga koyo waɗannan tsatsuba daga baya sai ya zama duk ya zama kamar ubangiji ya bashi ni'ima sai ya sai ya cire rigar ni'ima baki da lokaci ne? A- akwai ta yaya ne shaidanu suke taimakon matsafa wannan na san mun ta- mun taɓa yi a baya to amma dai ah, gobe kuma muke da shi a yi haƙuri sai mu ɗan rage karatun wannan din ba kusan ina ta matsewa ba ko me za mu iya faɗa ba ina iya tunawa lokacin da muka tafi kitabun tafsir sannan ma da in ba in ba wai na banta ne ba kamar mun yi wata uku ko biyu akalla dai muna karatu akan wannan so dai lokacin da yawa su abubuwa daukan ko wataƙila ba su da inganci irin na yanzu amma dai in aka je aka bi wasu daga cikin yan uwa na tabbatar sun babbi wasu sukan buga waya ma in ba su lambobin katin da aka yi sai su bibi su tambaya ma a ya shaɗanu suke yin alaya suke kula kawance da matsafa akwai hanyar da ta fi ci wanda idan suka yi ba a samun kuskure in za su gaya mashi wani abu na gaibi wanda shi kuma wannan ita kuma wannan hanyar ba ta- ba ta cika sabuwa a yanzu ba shi ne abin da kaji manzo Allah ya gaya maka hadisi na zuwa su yi satan ji daga mala'iku da suke girgije ya ce mala'iku da suke girgije ba su yi sama ta ɗaya ba wanda suke girgije zai su yawo yawo can su haka zai su ji abin da ake faɗa na majarin umur abubuwa da za su gudana a wannan ɓangaren Ah, sai dai abin da dai ma- ah, su aljanu suke da shi aljanu kamar da na taɓa faɗa nake mutane wasu haju ne masu tafkace bayanai masu tafkace bayanai in sun samu sai bayanai shiga a ruwan za su iya rike shi ko za su dinga ba sa ma kansu ruwan bayanai to hanyar da yanzu aljanu suka fi ya suka fi sanin abubuwa yadda da karo za su iya ga maka cewa ai kaza da kaza kai shine wato ta hanyar su ya su yi bincike duk wani kwakwafi da kake da kake ji a ɗorayin nan inda aljanu inda aljanu ɗorayin to sun san me ke faruwa in ko ka je ka sake in ka je kai shuka a idan bakarwa a ajin wurin ajini guda daya to wallahi kai a kai a wurin duka ajin da sai sun ga mu duk sauran sai sun sani sai ka ran da ka zo kana ka ka zo wani wanda yake bara shi albarka ce shi a dauri zai yi bokancin sa abu ne da sai da ka zo ya ga baka wasu abubuwa saboda ai ba su rayuwa suke a wajen Wannan- wannan malamai sun faɗa haka banda wannan kuma sai kuma idan ah, ya zama da akwai wasu kwakwamai da da kai ma kana ba su lasir in kana yi wasu abubuwa baka addu'a sosai to in suka ba su ba su labari in suka ba su labari kuma shikenan tunda ai ajani da ajani abu ne mai sauki sai alliance ya ce to wai mutumin nan naku naku me yake damun sa ne ai kaza da kaza ne sai ce to ai wani wani lokaci kuma suna yin abin da ake kira mind game wani abin da kaman ai tahakkumi da nafsiyar dan adam kawai ka zo an san cewa yanzu ba yanzu kamar yan Najeriya yan Najeriya yanzu yanzu da duk inda ka je ba an san rigima kargima ne na corruption da yunwa da waye da waye ba to duk rigiman rigiman misali dan zafara ya gurbin sun rigima shi na na kaza da kaza da kaza ne akwai inda aka san cewa su rigima su rigima ce ta rigima tsakanin family ko kaza to sun san wannan da sun san daga ina kalo su za su faɗi cewa ai shi ya ga kaza akwai wanda ta tambaya na cewa wai an ce ya ga kaza ai shi ya ga kaza kana da wani dan uwa ne da kuke rigima ya ce eh akwai wani wani ne shi ake jiman da shi kaga ka bashi an sani ba an sa ka bashi ya fahimci cewa wato kamar rigima ce ta family ta zo da kai musamman mata a ce rigima ce ta family ko rigiman kishiya ce ai ko fa abun fa sai da abun fa ai kina da wasu makajan azumi akan ki kamar akwai wata ce ba ta iya fito min ba kamar dai ita ce take miki wannan abun akwai wani zuwa rigima ne kwanan nan eh wata ce an je wajen biki waye waye ga abin da ta faɗa mu eh ita ce ita ce ita ce wallahi ƙarya suke wallahi ƙarya suke to sai wannan in ku samu wanda suke da himra da irin wannan abu za su gaya muku abubuwa da yawa da muke faɗa wala ƙarya ne to dama lokaci ko rukuya ake ka tambaye masu rukuya sai su ce to ya waye turo ka sai ce wane wane tsohon mijinta wallahi in ka je ba ruwan shi wallahi ba ka je ka tambaye zai rantse maka da Allah wallahi yace babu ruwansa shi bai sani ba wallahi ƙarya suke sai da in kana bin magana su to kaga shi ke zaka je ka bi maganganun mabannata kuwa zaka je ka dinga rigima da mutane kai ba baka sani ba sannan kuma wato daga cikin inda suke samun bayanai ubangiji ya sanya su suna iya wato ai tafiya da magudanar jini to suna iya sanin wato kana son abu ko baka so abin da zamu suna iya shiga cikin zuciya su san maganganun mutane da mutane ke faɗa abin da ke cikin zuciya na abin da ka taskace ba za su iya sani ba shi wanda shi ne al'abuhar saboda ai wannan gaibi ne ubangiji kuma ya faɗi cewa mala'iku ba san gaibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ba sani ba sai sandansa ubangiji me yace yace falamma kharra tabayatul jinnu allahu kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil azab al-muhin da bu zauna a cikin azaban mawula kan ciya ba da san gaibi ba san gaibi ba da ba akwai wani abin da ubangiji ya ba su dama ubangiji ya ba su dama suna iya jefa wasu wasi a zuciyanka suna iya zuwa su je kaga kuma wasu wasi wannan labarin zuciya ce ba wai wani abu ne da ka taskace a zuciyan ba wani abu da kake tattaunawa a zuciyanka to za su iya jefa maka wani abu kamar misali shidanin dan adam ne shi ma da ya zo ya mace kana wajen kawai sai ya sake wata magana yadda zai sa ka je ka mutu da bakin ciki ana suna iya yin wannan sai su baka su kasa maka wata magana wacce take magana ce wacce suka jefa maka a zuciya suna iya wannan sannan kuma suna iya wanda kuma galibi haziransu manyansu wanda suka iya abubuwa suna iya wato su san da wiwa hadithin nafs wato suna iya sanin wato kamar wani abu da kake labarta mu zuciyanka wanda ya zo gab da kafirta na ce ya zo gab da kafirta ba wai yake cikin zuciyarka taskace ba in kana da wayo za ka iya kokari su ta kokari ta kokari zuciyar su kasa gane komi kamar mu ne yanzu ai wani lokaci ba muna da na'ura da muke sawa na interrogation ba sai a sa baka a ce to ka je da kai aka yi wannan laifin sai a ga bugun zuciyanka na'ura ta faɗa gaskiya kai ba gaskiya kai ba wannan ai duk sakamakon sun san da wannan wannan na'ura ce da ake mu wani muna yi ki tsita ne yana cewa duk abin da adamu ke yi mu ma yan adam a namu a damu da ubangiji ba muna yin abu da yafi wannan ba so su adamu yanda suke a su ma idan abin da ya zo gab da zaka faɗe shi ya zama hadithun nafsi kana tattaunawa kana ta labata ma zuciyanka za su ke sani wani bangare kuma ba suwa ba kowanne ba wanda suke hazikan cikin su kamar da mu ma yanzu ai dan adam yayi gaskiya ko bai gaskiya ba ai haziki yake ganewa kawai in ya tsaya ya kula maka ya kula ya kula sai kake magana sai ya ga lokacin gidanka gidanka yayi sama ne ko yayi kasa ya kuma tinka ya kaza wannan ai ilimi ne wanda yake ya kanta wato ilmun nafs ya san akwai wannan abin da ake faɗa cewa in mutum na ƙarya kawai ka kalle wasu abubuwa da yake da fuskar sa yanayin malami na wujud na na fuskar sa za ka gane yana yin gaskiya ko ko kuma wato ƙarya yake yi to wannan duk yana daga cikin abin da suke iya yi dalilin da yasa muka ce suna iya sanin abin da yake hadisin nafsin da ya zo gab da za a farka shi shi ne hadisin da ba a cikin asahihai ne hadisin abdullahi dan umar da kuma hadisin abdullahi dan mas'ud a manzana da ya je wajen ibnu sayyad safi da ya je wajen sa sai ce khabaqtu laka khabi'an na yi maka wani koyo a zuciyata manzana yana furtawa ne a zuciyarsa a lokacin na maka wani koyo ga yamin me yana koyi maka sai ya ce duk duk bai faɗa duka ba dukhan ya maza Allah ya ya wato koye masa sai ce ihsa yace ihsa falan ta'du wa qadaraka yace ihsa tabbatar ba za ka tsallaka ba za ka wuce ire-iren matsafa ire-iren ka ba na wato kokarin bibiyar zukatan mutane kusa a jami'su bibiyar zukatan mutane su iya zuwa muku da wasu bayanai rabi da rabi a zo da wani dan gaskiya gaskiya da kuma ƙarya ƙarya a haɗe shi a babu ƙarshe to a suna iya wannan hazukan cikin su saboda wannan hadisi da kuma zabuwan ma wato abubuwa da malamai ke faɗa wannan magana insha Allah bai kare ba idan muka zo gobe sai mu sai mu kare shi bayanai akan wasu abubuwa da suka shafi shin kawai ana iya samun kawai kawai mutum ya zo ya juya abu yanzu kamar wannan biran da kawai juya ya zama macijiya macijiya ce daga cikin kuwa kawai ganye ya zama kuɗi yana iya yi ma ko ba shi ba don ka san wannan sai ana bayani fa yanzu sai ana bayani sai kaga kawai sun zo ka zo kana mutum wa'azi kana cewa ya daina duk muna samun wannan sai ya ce to wallahi shi abin fa yana yi ne shi shi gaskiya ya je ya ga yana yi saboda haka kawai ko dai ka ga mishi cewa na san ba daidai bane kai ba ka zama hausar ba rukan kai ma ko kuma ka haƙura cewa kawai to yanzu dai shi yanzu yanzu misali ya kake son yi sai da dai wata wani wani haka taba gami ce sai da wata da watanni sannan da nake kawai da karatun Qur'ani in samu biyan bukata ba samu ba amma na je watan nan kai tsaye na samu biyan bukata ta ya kace zan yi yana yi ne ai in kuma na ma kaina wani geji na ya ma kaina wani lokaci ne in na kai na samu biyan bukata ta zan daina Allah ya kyauta ai san da mutane abinda muka shaida Allah ya bamu lada abinda muka shaida Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh طريقه يقال سبب ان شاء الله ان شاء الله